الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين لأكو غوة السفر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin daidai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata wata a darasi na nawa injiniya ɗari da da hudu ɗari da arba'in da hudu za mu tashi ɗari da arba'in da biyar ne muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana za mu tashi hadisi na ɗari tara da arba'in da tara inda muke cikin babin da yake magana a kan in ku zawo a jatin mutawaffa na hazauduwa wa gairi hadi wa gairi hamdi babin da yake magana a kan tsarewar ijar wadda mijinta ya rasu da wadanta kuma wato wadda aka saka kenan ta hanyar haihuwa domin ya rage mana hadisi daya lokaci yayi mala yace an ummi salama radiyallahu anha an abi salama an karbo daga ummi salama ita kuma ta yi ruwaya daga mijinta shine abu salama qala yace ja'a rajulun ila ibn abbas wani mutum ya zo gurin abdullahi da abbas wa abu hurairah tajalisun indahu lokacin abu huraira na zaune a gurin kaga yanzu maganar sabai hudaki manya da na ummu salama ummul ummul mu'mini sannan sai mijinta abu salama abu huraira abdullahi bin abbas su su hudun nan suna zaune ne faru faqala shi wannan mutumin da ya zo sai yake abtini jimra'atin wala da da zawjiha ba ni fatawa akan matar da ta haihu bayan mijinta wato ba da zauja bi arba'in da laila bayan mijinta ya rasu da kwana arba'in ba na fatawa da ya kamata ta yi kwana nawa ya kamata ta yi na ijjatul mutawaffa shi ne tambaya da yi to waye tambaya abdullahi da abbas shi aka yi tambaya ummu salama na gurin abu salama na gurin abu huraira na nan wani bawan allah ya zo ba a faɗi sunansa ba mu ba ni ne amma wato rashin sanin sunan sahabi la yadurru alhadith an ce wa mubahamun ma fi rawin lam yusam to banda wannan ba zai cutar da shi ba domin li'anna sahabata kulluhum udud domin sahabbai gaba ɗayan sa adalai ne saboda haka wannan jini cewa sai masa tambaya menene iddar wadda mijinta ya mutu da kwana arba'in a wadda mijinta ya mutu da kwana arba'in kuma ta yi فقال ابن عباس في مال ابن عباس الله يقرا musu yadda yace akhirul ajalain za ta yi ai abadul ajalain ajali guda biyu na karshen mun fada zatin da yuci cewa akwai malaman da suke ganin cewa idan mace ta haihu bayan mijinta ya rasu za a kalli tsakanin haihuwar da kuma inda da ta rage mata wanne ne ya fi girma mun biya subai atul aslamiya ta haihu a ɗan lokaci kankani bayan wato mijinta ya rasu kuma annabi ya tabbatar mata da zai yi aure mun biya wannan satin da ya juɗe har muka ce ba wai wannan ba ba idan da zai mutu da karfe bakwai da kwata ita kuma ta haihu bakwai da ashirin to bakwai da rabi za a iya ɗaura mata aure mun yi wannan magana to anan ibnu abbas shi kuma yana ganin abu adul ajalai shi a ra'ayin abdullahi da abbas sai dai a dauki ajali na karshe idan wato a mutum da ya rasu da kwana arba'in ta haihu to a gurin abdullahi da abbas tunda abin da ya rage mata ya fi yawa sai dai ta hakura ta yi ne yawa ba saura wata uku da kwana wata uku daidai ba idan a kwana arba'in ta haihu to a gurin abdullahi da abbas kwana wata ukun za ta yi wannan shi ne ra'ayinsa saboda me za mu zo mu ji nan gaba da ne dogara wajen wannan amma mun biya tuntuni cewa su bai adala ya da wasu sahabban annabi ya tabbatar mata da cewa haihuwar da kawai ta fita daga idda to mu ƙara samu ne kuma yake kallon ayar da aka biya shi Abdullahi da Abbas Allah ya ƙara masa yadda to sai yace um amma idan da a ce misali ta yi wata uku daidai saura kwana nawa kwana arba'in ko to a ra'ayin Abdullahi da Abbas wani za ta ɗauka kenan ta ga ta gama idda kenan shi a gurin ta tunda ta yanzu mafi yawa ta yi mafi yawa shi yake so kawai a dauka a nasa ra'ayin dalili shine yana ganin ayar da zamu karanta yanzu annabi ya faɗa lil mutallaqati faqat ga wanda aka saka ne shine wa ulatul ahmari ajaluhunna an yad'ana hamlahunna cewa wanda za ta yi iddatul talaq a gurinsa shi ne ita ce idan ta haihu ko a wanda lokaci ta fita daga idda shi haka ya fahimta amma idan ka duba fata bari za ka a sharhin da ya kawo cewa akwai ruwaya daga abdullahi ubay bin ka'ab kuma doguwa wanda marfu'i ya kai wa ma udiba lin nabiy marfu'u marfu'i ya ya jingina ta zuwa ga annabi cewa wata rana ya kawo wannan ayi ya tambaya annabi alaihi salatu wassalam cewa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna ahiya lil mutallaqati aw lil mutawaffa ala zawjiha tabbai da yawa annabi kenan sai annabi yake dibbi kaga dan sai ya kare ubayi bin ka abun ka koma fata ulbarinka kada duba za ka ya kawo wannan kuma sun ce ruwaya ce marfu'iya alaikum salam na'am idan an samu cewa 50-50 cikin kwana 130 to ta yaya ya zama ku an yi kwana 65 eh to kaga wannan ai ya danganta da malamin da tuni ma ya bada fatawa ko tunda mun yi magana wannan satin da ya shuɗe cewa idan malamin yana kan ra'ayin Abdullahi da Abbas shi zai dubi ne ya mata fatawa ita kadai na a nan dai babu ita kai tsaye kagan shi Abdullahi da Abbas bai kawo wannan ba idan idan da na gadawa sai in baka musu irin da Abu Hanifa in ce da a ta ta ka kamar in ya faru sai a bada fatawa haka Abdullahi Abu Hanifa yake ce don haka ta faru to sai a bada fatawa in kai mata tambaya ga abin da babu ji zai je to bari sai ya faru kaga shi kenan eh in ya faru to a lokacin ka ga malamai masu fatawa sai su bada fatawa cewa to kaza za a yi to wannan shi ne to kaga wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna bari ku ji qala abu hurayra sai yace ana ba ibnu abi ibnu akhi qultu ana ni kuma sai nace waye to ciwa abu talaba barakallahu fi sai yace wa ulatul ahmali ajaluhunna an yazana hamlahunna yace ni kuma ina ganin a duk mace mai juna biyu ko mijinta ne ya mutu ko sakin da aka yi da zarar ta haihu ta gaba ita in ji wa abu talaba da ba an faɗi gaggan sahabbai ne guda hudu a gurin ka ba iya cewa biyar amma ba mu san na biyar kan ba ko da ke hudu ɗayan a kaga zuwa yi tambaya ba za mu na annabi ne ta biyi ne saboda haka sai ce ya ali قال ابو هريره زي ابو هريره يجي انا ما ابن اخي آه ni kam ina tare da dan uwana shine Abu Salama ya ni Abu Salama yana nufin Abu Salama yayi secondary abin da ya kawo shi yanzu cewa yana goyen bayan Abu Salama ba sala ibn Abbas gulamahu Abdullahi da Abbas sai aika dan sa Quraiba mu yaran sa bawa Qurai da ake kira Quraibu yace da shi ila ummi salama je ka gurin ummi salama ya aluha dan ya tambaye ta ka duba yadda bayan Allah na ke kun diddigi wajen fito mana da addini duk da yake yanzu manyan sahabbai sun haɗu sun fi ƙarfin su akai sai ce to aje a tambayi uwar mu'mini gidan annabi alaihi salatu wassalam faqalat sai tace qutila zawji subai'atul aslamiyya an kashe mijin subai atul aslamiya a yauje mun faɗa zafi biyu zafi ɗaya ba a yauje lokacin hajjatul wada ko yauwa shi ne wanda in za ku iya tunawa ai muku mata biyu muka yi bayani fatima binti kankin dawa da subayatul aslamiya wace ce a cikin su an na gaya muku cewa zan dawo da tambaya cewa da tazo za ta yi ta kaba annabi alaihi salatu wassalam ya tura ta gidan kuɗi daga cikin sa bai tura ta gidan abdullahi ummu sharif daga ne ta ta koma gidan abdullahi bin ummu maktub wace ce subaya ko fatima binti kai na wace ce a cikin su subaya ta koma za ku kaci ga wallahi Fadima doma dama dole a yi da yake a cikin sa wasu sun ce Fadima bintu kai wasu sun ce kuma Subaya sai da na gaya muku irin wannan rikewa ake wace ce a cikin su annabi alaihi salatu wasalam ya ce saboda in ka ya kai mata cewa akan ta an ga ta taba ado ce kaza ce kaza annabi alaihi salatu wasalam ya ce to ga gidan da za ta je ta yi Fatima bintu bintu kai haddan kalbi annabi alaihi salatu wasallam yace ta koma can gidan saboda gidan ummu sharif sabai da yawa shiga abdullahi ummu maktum kuma makaho ne ko duk kai koman da za ta yi ba zai ganta ba da karshe da karshe abu jaham da abu sufyan suka fito suna kanta da aure ita ce ai suna kanta da aure sai ta je ta ga annabi alaihi salatu wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce shi abu sufyan fa tu'lukul lama da law wa ma bi jamin fa kana zarabul lin nisa ko kuma ta ruwa la yazawu asabu ana atiki sai ce da in ki yi usama fakat shi abu sufyan yana da yana da rike hannu yana da riko hannu shi kuma abu jam baya wargi in kika man laifi zai tata yi eh shi baya daukan wargi in dai kika man laifi to za ki ga sai annabi yace la ya zawa asawa na ciki dan dan sama baya kai ke da ka fada wasu malamai suka ce kinaya ce na cewa baya bar ko ta fada in dai kika man laifi sai ya dake sai annabi yace kake aure ko dai anan ta aure usama ka je karanta tarihin za ka ga irin albarkar da auren ke yi saboda ta bi umarni shi za mu ce gaya wa mata yanzu a daina hure muku kulle idan ma ya kinke ya baki umarni wajen auren mutumin kirki ko za ki yi albarka Allah sai dai zan zuciya ya bi cewa a kawai akwai masu zan zuciya cewa kawai materialism ya bi dan tana ne zo aka bai shi misali sai dan wannan yayi amma ba haka ba ba matsala kawai kirkin sa ya gani nagartacce wallahi za ki albarka ka je karanta tarihi ba shi muke yi ba ka ga sai da rayuwar auren saboda annabi ya ce kar ki aure dibbi babu usama yan takara cewa ya auri usama kuma ta yadda auren su kuma ya albarka amma yanzu ɗinki lantana zane saboda akwai dala Allah ya kyauta. Ku saboda haka wannan shi ne sai ce kaga abin da yake faqalat qutila zawju subay'atul aslamiyya an kace mijin subay'atul aslamiyya wa hiya hubla lokacin tana da juna biyu wa wada'at ba'da mawtihi bi 40 layla kunji bayan mutuwarsa da kwana 40 kawai sai ta yi amsa kenan ba a so kai mutum in kaji ba ka da hujja kace wallahi duk da ban sani ba ƙarya ne me amfanin wannan magana da ka faɗa kirin ta ya fi alkhairi sai da ya fara jahala kansa cewa duk da bai sani shi jahili ne kuma sai ya karyata eh wallahi duk da ban sani ba wallahi karya ne abada Allah ya jahilun murakkab la yadri wa la yadri annahu la yadri fa huwa jahilun murakkab shine bai sani ba kuma bai san bai sani ba to kaga sai ce ba kudi ba aka nemi auren ta kuma ba an ka ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya auren da ita wa kana abu sanabil fi man kadabaha abu sanabil yana cikin wanda suka nemi auren ta a lokacin kaga zan ce ya kare ba amsa ta fita ba yawa wanda ra'ayi ne ke ne fi karfi ra'ayin kisa a ta tuhunun ra'ayin malikiya su ma suna ganin abu adul ajalai tuhunun kisa an kara duba za ga shi ma mai mudawwala shi ma ra'ayin sa yana ganin abu adul ajalai amma dai na ya tabbata cewa ko bayan minti biyar da yau ta fita shikenan wannan ra'ayin ya fi karfi gaskiya amma hikimar wannan shine ka gane cewa akwai wani ra'ayi sannan kuma ba wai a tsiya malaman garin ku ba hatta a sahabbai an samu wannan zabani to kaga wannan da yake koyar da mu cewa adabul ikhtilaf bainas sahabatil kiram radiyallahu anhum ladabin sabani an yi ka zabu sabani da mutum ba cin mutuncin sa kake ba kawo dalili kake yi sai a zauna lafiya to ni ina ganin saboda malamai sun ce kaza ba ma ra'ayinka ba saboda sai imam malik ya ce kaza ina ganin kuma dalilin da yafi karfi na bu karkata a wannan ra'ayi a ni kuma ina ganin saboda imam ahmad shi kuma kaza yace ga ruwa yace gawo ingantacciya ce saboda ta imam malik ba ta da karfi haka ake gwada dalili ba da tantin mutum ce haka ake gwada dalili cewa ra'ayin malikiya ya fi karfi saboda kaza in kana koma cikin littattafan su haka za ka rika shi babu jubul ihdadi fi ajabil wafa babin da yake magana akan wajabtin yin takaba dangane da idar mutuwa shine takaba idan ba hauki yace takaba da ba yana nufin wato wanda mamudin ke mu inda kuma yayi fada yi juru to yana nufin kwanakin tsarkin saki haka yake nufi amma balarabe ne zai ce iddatul wafa ko iddatul talal yana rabawa وتعليمه في غير ذلك إلا ثلاثة ثلاثة أيام da haramci a yi wata takaba wani ya yi wa wani zaman makoki idan za mu iya faɗar ta haka ko kuma ya yi wa wani takaba sama da kwana uku in ba miji ba in ba mata ba mahaifinka in yara su kai zaman makokin da ko takaba da ta haura kwana uku ka aikata haramci wanka idan kai takabar da ya haura wato kowa yana iya takaba maza suna iya yi mata suna iya yi ya ake takaba shi ne mutum ya zamto ba zai sa sababbin kaya ba ba zai sa yadda dai matan suke yi amma za ka yi wanka ko ana wanka ado ne ba to ya halatta ka yi wa ɗan uwanka wa ko kani ko wani naka amma kai haura kwana uku a nan da suke magana cewa hatta mutum ya zo ya baro kasuwa sai ya yi sati biyu baya zuwa ya shiga takaba ya shiga haramci so ake ko da ba za ka kasuwa ba alal akalli daga ranar hudu ko zuwa kai ka bude idan ka je ka bude ka dawo ko ka dan fito da wani abu bakin kofar gurin misali kada ya nuna cewa gaba ɗaya kwanakin nan wai gaba ɗaya ta kaba kake ba a so ko bun huna a ji a fito da su ko kwalaye wanda dai ka san ma ɗauke ba komai misali ko wannan shara ko da wannan shara ma dan bola bola za su dauke ba amma dai ko dan wani abu da zai nuna alama yawa ko mu yara mutum ya je ya dawo haramun ne mutum ya sama da kwana uku yana ta gaba in ba mata ba amma ya halatta yanzu yayin ka yaro su saboda zimani ko wani naka yaro su saboda zimani aka zauna a gida ita zama da jallabiya amma a rika wanka daidai wajen wankan kaga yadda aka kawo ba sa sabulu mai kanki ko za dai a sa sabulu sannan kuma ba za ba da ado yadda ake gaya mai taka ba kai ba matan gidan kanwar da za ta iya taya ta amma kar ta haura kwana uku na ka haura kwana uku an shiga haram na? Ƙwarai kuwa. kaga ita na da wajibi ne wannan ai sai kawai sai sai jimani za ka yi in kana so ka samu wannan la amma da sai mutum zai zo ga kai ba zai iya jurewa ba ya je ya sa turaren zai ba fa ne biye ba shi ba zai iya jurewa ba da ba ba wanda ya saka na a ta kaba daban tsawon makoki daban ka ta mai mai mai mai yana gaya ba wasu bai cikin cewa ba ba ta da wani duhi ai al'ada ce yawa al'ada ce wannan mu kuma yanzu magana addini muke babu ta kaba akan kowa an ba mata ba shine abin da nake nufi ba wanda ya halatta ta kaba ta wannan kwanaki in ba mata ba shine kawai an ummi habiba zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga ummu habiba mata annabi alaihi salatu wa sallam wa zainab binti jahal ibnati jahal da zainab yar jahal wa ummi salama da ummu salama kun ji guda uku wa zainaba ibnati abi salama da zainab yar abu salama wannan agolar da aka kawo kun tuna da aiko yawa wanda take zaune wadda lokacin da aka zo ana magana cewa wasu daga cikin mata sun ana cewa nawa zai kara aure aka ce yace yace kina nufin ibnati salama lokacin da mun yi wannan karatun da cewa ummu salama tana ganin jama'a aure yarta mun yi wannan sai dai hukumar ta cewa kaga saboda yanzu yadda za a aure ta yadda a aure ta na eh haka eh Allah ya zargi da zikiwa to wai idan mutum ya mutu bari ku ji tambayar da haka tana cikin ta gaba sai ta ta mutu wai ta gaba ta zauka a kan ta kowace zauka ba Allah ya taimaki da yace qalat zainabu zainab tace da kaltu ala ummi habiba wannan zainab din yar gidan ummu salama tace na shiga gurin ummu habiba زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى النبي عليه الصلاة والسلام حين توفي أبوها لوكتين دا بابان جي رسواي بابان أم حبيبة أبو سفيان إتتي أي رملة بو رملة بنت أبي سفيان لكن ما يبدأ أبو سفيان بن حربي بدأت أم حبيبة بإيدي فيه صفرة فاني متين أم حبيبة تتي أجي أقامة التراري أجي أقامة التراري fi sufratin khaluqun abi aw ghayru fi sufra akwai wani abu da ake kira sufra a ciki wani nau'i ne na turare wanda yake yalo aw ghayru ko wanin sa bada ana tinu jariya an gane ko wato sannan bada ana tinu wato jariyatan sai take cewa sai ta shafa ta shafa wannan wannan wata bai wata ta saba mata wannan turaren a jikinta khaluqun aw ghayru wanda aka takuda shi ai makhluqin wanda aka takuda ko wani sa wada da min hujajiyatan sai wata bai wata ta saba mata shi dumma masad bi aridaiha sannan sai ta saba a gefen fuskarta gefen kunne da wajen haɓa da gefen hanci ta goga shine aridaiha gefen fuskarta to me faru sai ce sun makalar sannan ta ce wallahi ma ni bi tsiri min haja ta ce ranar ce da Allah yadda nake jiki na yake ba bukatar turare nake ba abun nufi tana nuna ba ita kullum cikin tsafta take an fahimta da kyau ko kullum cikin tsafta take ta ce ba na bukatar sai na ta turare amma me yasa gaira ni da ni da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul nayi wannan ne saboda na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa la yahillu li mar'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bi alaka da matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira ba an tuhidda ala mayyitin sai ta kaba ga wani mamaci dauka salati layali sama da kwana uku kun ga kanji kenan ko babanka ne mutu ba ka haura har kwana bakwai mutum yana cikin yanayi ko wanka waye ba ya halitta ba ko mahaifinka ne yanzu ba kaki misali ta buga da mahaifinta ba to ko mahaifi ne ba a yin ta kaba sama da kwana uku jimamin da za ka yi na kwana uku ne yawwa kuma jimamin irin na takaba ba irin na zaman makoki ba shi nake magana na ce zaman makoki al'ada ne wannan daban muna magana akan abin da yake addini takaba illa ala zaujin sai ga miji arba'ata ashhurin wa ashra za a yi kwana wata hudu ne da kwana goma qalat zainabu sai zainab ta zainab binta abi salama fa da kantu ala zainab ibnati jahl sai na shiga gurin zainab yar jahl ita ba hina tuwabiya kuha lokacin da dan uwanta ya rasu fa da aka yi dibi ba maddat minhu ita ma tace aka wata tarare ta shafa a jikinta duk makalar da nan tace amma ku taurara wallahi da rantsi da Allah ma ni bi dibi da hada ba na bukatar sai na sa tarare zan fito cikin mutane to da waka zama da kazanta gara ni da ne to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ala al-minbar kun ji ta ba hadisi ne mashhuri kenan kaga ta wajen sabai daban-daban aka rawaito ba sahabi sahabi ya ɗaya ba ma tace ba dan na ji annabi alaihi salatu wasalam ya kula ala minbari yana fada akan minbari wa cewa la yahdu limra'atin tu'minu billah bi halatta ga matar da take imani da Allah ba wa yawmil akhir da ranar lahira an tuhida alamar miji sai mamaci ta kaba fauka salati layali saboda kwana uku illa ala zawji sai mijinta kawai arba'ata ashhurin wa ashra shi ma za ta yi mawata hudu ne da kwana goma qalat zainab zainab tace samitu ummi talaba ko umma talaba taqulu kun ga ta uku kenan tace na ji ummu talaba tana cewa ja'at imra'atun ila rasulillah wata mata ta zo gurin annabi alaihi salatu wassalam fa qalat tace ya rasulullah ya ba ikin Allah inna bunati hakika yata sai baro jofiya na zaudu a mijinta ya mutu wa kadin ta ka kalluwa kuma idan ta na ciwo tana ciwo ido afa ta kauluha ko afa akuluha amma cewa dai afa ta kauluha inda wato labari ake bayarwa shin ta iya zama ta kwalli وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي يقول لا a domin kwalli ya yi ado ne marata ne ya kuma cewa a a au talatan a a sau uku ko sau biyu shakkan rawi kullu zalika ya kulu la tana cewa a iya sa mata kwalli annabi yana a a a iya sa mata kwalli annabi yana a a a iya sa mata kwalli annabi yana a a har sau uku ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي انما هي arba'ati ashhurin wa ashra ko arba'ati ashhurin wa ashrin wata hudu da kwana goma kamar a ce me iya ci na baka razu ba kamar yau ne ba za a gaba ta kaban nan wata hudu ne da kwana goma wa qad kanat idza kunna fil jahiliya to sai annabi ya ce kun manta ɗaya daga cikin ku a jahiliya a jahiliya tarbibil ba'ra ala ra'atil hawl yadda suke yi su a jahiliya sai ta zo ta saba ta saki tsuntsu shine albara ta saki tsuntsu da zarar ta shekara daya shekara guda suke suna ta kaba ba wanka ba wanki ba tafiya da takalmi ba kitso ba komai ba shiga cikin tsakiyar farin wata ba shiga farin wata sannan ba tafiya da zauri musamman za a ban daki domin bin da yake duk suna yi ba za wasu kaya waɗanda suke a ba canza kaya kwata kwata sai a samu kaya baƙaƙe ko kamar ko masu muni a sa sannan kuma a cikin ɗan bukka nan za a ta zama sai an shekara sir to ji annabi ya ce wata hudu da kwana goma da zaki yi kin manta a jahiliya shekara guda kuke yi bayan ɗari uku da sittin على رأس الهول قال حميد الراوي حميد حميد wanda ya ruwa ya ce an Zainab daga Zainab fa kullu li Zainab yace sai nace wa na Zainab yana tambaye ta sai nace mata wa ma tarmi bil ba'rati ala wala wa ma tarmi bil ba'rati ala ra'si al haula wato wace ce take ala ra'si al haula wace take take take tsuntsu idan shekara ta yi faƙala zainab sai zainab ta ce kana fil mar'atu idza tuwfi an hazawja a lokacin ne idan mace mijin ta ya rasu da kana khifkan ka gani shi ne ke cewa wato in ka duba shari'in suna cewa albaitu sadi shi ne alkhashu karamin eh wani aku mai nisa haifiyar shi ne daidai kuma sai ta shiga wani yar bukka ɗan ƙanƙanin ɗaki ɗan ƙanƙanin ɗaki shi ne haifiyar albaitu sadi walabi ta shara tiyariya ta ɗauki kaya mafi munin kayan ta ta walam ta wata ɗiban ba za ta ƙara sa turare ba a ta ta mura biya tana har sai ta shekara tun mace wafiya bida tuta bida bajin ko shi ne daidai ko sannan sai a zo mata da wata dabba himarin au shafin au ɗa'irin dabban nan ko jaki ko akuya ko tsuntsu ɗaya daga cikin ukun nan shi za a kawo mata jaki akuya tsuntsu fataftabdu bihi sai ta goggoga shi a jikinta ta fito ba daga daki tsawon shekara daya dan sai ta samu wannan ko jakin ko tsuntsuwa ko kaza sai ta goga a jikinta me rai to me baro wa kallama tafsaddu bi shay'in illa mata kaɗan ne daga cikin dabbobin da ake kawo musu su mata ba ta gawa a wannan lokacin ta goga shi a cikin ta face sai ya mutu kwarai kuwa duk kazan da aka kawo suka goga a jikin su ta zama marigayya sun mata kuruju fato da ba a ratan sannan sai ta fito saboda tsabar warin jikin shekara guda ba wanka a guri daya ba turare hatta al'ada yanzu kai ba ta sa wannan dan turaren da annabi ya ba su dama a iya sawa har kankani har shi ba ta sawa fa kallama taftabdu bi jin illa ba ta kuma taqrizu fa toda ba'rata sannan sai ta fito daga ɗakin sai a bata tsuntsu shine ba'rata fa tarmi sai ta sake shi thumma turadi ba'da hasha'a wato ba'du ma sha'at min dilin aw ghairi sannan daga nan bayan nan kuma sai ta koma duk abin da take so na turare ne sabulu mai ƙarfi ɗaya ba ne waye ne lok duk buribiya kowanne da rika amfani da shi saboda yanzu ta gaba ta gaba to yi labari adu rijalin sanad wato ɗaya daga cikin masu isnadin ya tambayi imam malik ya ce yake cewa ma ta tabbu bihi me take goggogawa da me take goggogawa sai ce tamsahu bihi jildaha yace ai a cikin fata da take goga shi tsuwar da za a bata ko tattabara ko kaza ko jakin to a cikin fata da za ta goga a cikin sa to in ji Allah ta'ala da ta gama goga zai zama marigayi to tsaba wani jikin da shi ne annabi yake gaya musu cewa to gashi wata hudu da kwana goma guda kwana ɗari uku da sittin kuke yi amma wata hudu da kwana goma ba za a iya haƙuri ba me yasa za a sa wani kwalli kaga abin da annabi ya bada dama kenan a sa kwalli amma yanzu tambaya shin idan mace tana ciwon ido lokacin da take ta kaba ya halatta a siyo mata abin matsawa ta sa ya halatta ai ba shi wannan ba magani bane ba ado bane magani ne ya halatta mun faɗa satin da ya yuri abin da mace ba ta yi idan za ta yi ta kaba abu ɗaya ne ado amma tsafta za ta yi hatta kitso za ta yi amma lallabe kuma shi ma kada a sa a rana ya zanto duk sati ne kitso na zuwa a'a kawai lokacin bukata za a yi kada ya zanto duk juma'a bai kitson da ke zuwa kar a yi haka in aka yi haka ya koma a zuwa wannan shi ne saboda haka mun faɗi cewa mai ta kaba ba a shigar da ita ta kaba tana ji yanzu don a jahiliya yadda suke yi har ya zo matsayatar da mutanen wato ƙasar hausa idan aka yi mutuwa to ba za a shigar da ita ba kowace rana da sai ranar yau ce asabar yanzu da mijinta zai mutu yau to ba za ta shiga ta kaba ba sai an jira asabar a zo wata tsohuwa ce ta karanta mata wani abu a yi mata wanka a yi mata wankan shiga ta kaba sannan ta shiga ta gaba daga ranar nan shi kenan za a ce to ga yanayin abin da za ta rika faɗa har da wasu abubuwa wasu abubuwa marasa kan gado da za a karanta mata a ce shi za ta rika riyawa sannan ta rika yawo da wani ɗan madoki wai saboda zai zo mata sai dan wani abu da suke ba su a hannu su rike saboda kar ya zo in ya zo ta raɗi sannan kuma ta rika tafiya a hankali za ta ban daki domin burge yake to kun ba ta madoki kuma kun ce na bunta tufka da wabara ke sannan banda shiga farin wata ba ita ba shiga farin wata a cikin gida sannan a hankali za ta rika bin gefen bangu haka za ta fara kanta zako zako ba yankewa haka za ta yawo na na ai kaga dai ba wani karatu da aka ba mai ta gaba ko hadisin da kaji mun biya mun karanto da karatun mai ta gaba babu abin da ake so so ake kawai a ban mata kofa a buɗe ta ci gaba da bin Allah shine kawai ba wani ruwa da ake a bata wani wuri na tijawa ce sai kafa kaza kafin kwana kaza a'a kawai ta ci gaba da bin Allah ta karanta Qur'anin ta in tana haddace yanzu in ta haddace Qur'ani ta samu lokacin bita in ba ta haddace yanzu sai hadda shikenan yawa sai talatin annabi ta istighfar ta halala ba wanda ya hada ta amma ba sharadi bane wani ya shigo yace ana so duk kwana bakwai ki kaza ba shi da asali yau shi ne magana da muke ko ba abu da take ita ka ba ba wani karatu da aka ji da rote shi za ka ga abubuwan in kana karanta a cikin university of Taimin da sauran malamai har su imam malik din za ka ga abubuwan da ake kawo wa mai ta kaba a dunkule in za a ba ka kalma sai a ce ba da can yawo ba fita dan za ga ke ganta ka za a jahiliya su yadda ake yi kwata kwata ba fita su kuma yan boko mu sai suka kawo makomar makalaba su kuma sai suke fita ko da wuri su kuma fita suke ba ranar da kawai fita aiki za ka yi boko yanzu ma'aikaciya a gurin aiki kawai zai ta wuce ai bari in gaya miki ko saura wata daya ki tafi aikin haji mijin ke mutu ba za ki ba ba ƙarin ƙarshe kenan ba to ba za ki ba ta kaba za yi idan kina can da ya mutu wannan wannan daban amma kina cikin saura sati uku mutum za ki aikin haji kawai mai gida ya mutu wallahi ta rushe sai wata shekara abu ɗaya sauƙi ɗaya za ki samu shine ki haihu ko ba ka bane idan tana da juna biyun ta haihu to wannan fa daya sai ta bi ta bar dan anan ta bar da shi a mujayarwa ta tafi aikin hajji amin ma haka mijinta ya mutu ba sai ta dawo barai kuwa kun ji abin da yake aiko ko ta taka za ta hau jirgin sama mijinta ya mutu sai ta dawo ba shi kenan ƙarshe ba in ta riga ta tafi ne wannan daya ku fahimta da kyau na shine abin da muka ce magana da in ta riga ta tafi wannan daya misali tana cikin jirgi to wa ba zai ai a jirgi waya ba ta shiga yauwa to ai da wahala ba za ta gani to ta je ta riga ta tafi kuma ba akan ta za a biyo ne saboda haka wannan shi ne fatawar da malamai suka bayar suka ce mutukar mace ba larura nawa take sa abu da larura da za ta sa mata ta fita daga gidan mijinta shine aka ce idan tana ta kaba sai idan ta rasa wanda zai siyo mata abincin da rasu ta rasa ko kuma rashin lafiya amma haka kawai za a yi samira za a yi workshop a ma'aikatar su da wawuri kaba da dabu wallahi ta yi zabu dan mun taɓa tattauna da wata baiwa Allah tana tana mun Hausa eh turanci biyu da ce ai to ai kaza ai am din kaza ta gama turancin da nace bai halitta ba wai ana so a gaya mun cewa wai ai yi maka sudin kaza saboda yanzu so take lalle sai an canja nace to ani dai a matsayi na Allah almajiri iya abin da nazari bayan na gama ba ta fatawa saboda yadda muka buga wallahi tana faɗa ina haka da na fito sai na kira da mala abu kare su bai da ce mala ka ji ka ji yadda muka yi yace abin da ka faɗa shi ne dini yace to ai na ji tana to nace abin da yasa da naga tana ta insistin sai na dauka ko akwai wata bata wani sai ce mun babu to da aka ba wani zancen mutum ya biyo ta dabaru kawai ka ba Allah kullu kullu fi tilmi kafatan kawai ba yadda zancen inda ba dan na zo zuwa wata lakta ita ba wata tace wata a cikin wata ɗan bugu wata ce ba me yasa ka bai da sai mu sai ba mu fito aka ce mu wai digirin da ko biyu a nauko ake ta take yanzu za take ta wannan abu saboda haka sai ta ce malam gaskiya amma shi essence din da yasa ai ake kaza na ce essence din ne kace wai matar da wato da aka ce in bace ta mutu sai ji jini uku me yasa aka ce ta jini uku ba dan a gane ba ta da ciki ba ina ce kace to ai da an je yanzu an yi scanning kawai shi kenan nake shi kuma Allah ya san da scanning din yake ba za a yi scanning ba jini uku za a yi na'am eh la haula wala quwwata illa billah wane mutum la haula wala quwwata kun ji abin da yake yi abin da bawan zai alƙasin ya faɗa cewa bincike ya nuna a zamani shi sa malam ka ba annabi ka huta kawai wallahi alazim duk abin da yazo ka san shi ko baka san shi ba kawai ka sallama domin shi wahayi yake ba duk yanzu wa ba yake kwani lawa sai yanzu suke ganowa mu kuma cikin aka gaya mana bincike ya nuna akwai sinadarin fingerprint din namiji a cikin mace baya fita kwata kwata sai bayan wata hudu da kwana goma in girman Allah ku duba ku ba a wanda bai ba annabi ba ya shiga uku bincike ba Allah ne suka gano Allah ne na kafaru wa saddu an sabilillah sun suka gano karshen boko ba kenan to sun gano haka haka sai ka ajiye turanci ka ajiye mu dai annabi zamu biya ce a wata hudu da kwana goma idan tana da cikin dayu idan dan wanda aka saka ta jini uku ko tarki uku kamar da suke sabani shikenan saboda haka ya kamata a daina kwaskwari ma wane mutum Allah mun gode ba to kaga wannan jini an gane ko mun san wace ce umma habiba mun san wato zainab ya gidan ummu salama mun faɗi ta wannan ita zainab ta rasu a shekara ta saba'in da uku bayan hijira abdullahi dan umar ya yi mata sallah ba bare kwa a lokacin da ta bari mu ƙara ta saboda na ga lokacin ya dauko Zainab ta farko da muka faɗa ita ce Zainab bintu Jahash matar Annabi alaihi salatu wassalam mun faɗe ta wannan hikama Annabi ya aure ta shekara ta uku ita ce wadda aya ta sauka a kanta falan ma kaza zaidun minha wadaran zawwajna ta ita ce wadda na na ita take cewa ba wanda take karawa da ni a cikin gida annabi ba ita ba eh to tana ganin saba'in da uku bayan hijira ai ka kaga ai kankanuwa ce dan da aka zo ita Zainab bintu a Zainab Zainab bintu ibnatu Abi ibnatu Abi Salama ita ce wanda nake magana amma a shekara ta saba'in da uku ba wai Zainab bintu jihar ba ita zai na bintu jihar dan da annabi aure ta shekara ta talatin da biyar a shekara ta ishirin bayan hijira da shekara ta ashirin da biyu yawa sannan ita Zainab bintu Abi Salama tun da Annabi ya auro ta Ummu Salama na kai da ita ba ba ya ita ba bayanai daga auro ba tantana jaya ba ba eh a to me alakar jayarwa da kawai ba zaura yanzu ta ganta tana jayarwa ba bai halatta aure ta ba zama da haka wannan shi ne ita ce wanda a tarihin da ake cewa wato har ta tsufa shekara saba'in da wani abu fuskar ta yara sau da annabi ya tsoye mata addu'a ya tuba mata fuska wani mutum to ita ce zai na bindu abin talam to sai hadisi na karshe da za mu iya hadisi na ɗari tara da hamsin da ɗaya an ummi aliya radiyallahu anha an karbo daga ummu adiya Allah ya kara mata yadda an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi kana tace kunna nunha mun kasance ana hana mu an nu'idda ala mayyitin mu yi wa mamaci ta kaba ɗaukar talatin sama da kwana uku sai rashin wankan ka a gidan ku don mahaifinka ya rasu rashin ado to ka kaka hawa kwana uku kana hawa kwana uku ka shiga aikin haramu an gane ko na'am an shiga abin da annabi ya hada a ta shagon ka da karbi ka ki budewa kamata ya daga kwana uku a je a bude ko kiran ne a bude da shi kwarai kuwa za a nuna mutane ko wasu abubuwa dai wannan dai misalin muna bayarwa ka dai nuna alamar yanzu ka fita ko zuwa ka yi ka dawo ba daidai ba ne amma mu yanzu za ku ga wani ma sai a yi sati uku ana ta yi na'am shi kenan haka dama abin da ake so kawai ya shiga harkar na'am mahaifinta eh eh eh eh wai wanda ya auri mace ita wato musulma ce musulunta kai sai mahaifinta ya rasu in yi kuma ba musulmi ba ne shin za a yi masa wato jaji za a yi shi ne abin da na gaya ba kwanan nan wani yanayin aiki a gida na yaro kwanan nan ya zo yana aikin fi ɗan anambra ne yana ji ko abin nan sai rasu sai ogan sai kai nan da zai tafi yake ce mun zazzabi yake ya ce to dai dai kwana uku hudu a kwana na biyar biyar sai ogan ya kira ni ya ce mun akrama kallahu da ce na amfi ya ce mun a buwa na ya rasu ko joshua ya sunan sa kowa ya ce mun ya rasu na ce oh sorry sorry to ne da zanci Allah ya ji gamsa ne Allah ji na kafaru ne na cewa sorry sorry sorry dan na gaji sannu shikenan za ka yi mutum jaje mana ka dan nuna ma imani shikenan Allah ya hada shi da yan uwansa eh ji da abin da na ji ni ba haka na ce wanda ya sorry sorry dan na gaji sorry sorry eh Allah ya hada shi da yan uwansa mutum Allah ya ji gamsa da ina ai ko ba cewa da Elizabeth Garrett English ma ka tani wallahi tallahi abin da kai ki kullun na faɗa sun kori da ba nan sun kafirta su kuma suna mutunantar da Elizabeth daga kamora sai yan jiya su ne masu su da ban masu wannan abu har da wanda daga tarihi ya kawo wai yana bayanin cewa wai dangin annabi to sai ne sai ne ta kai abu lahab ne wanda ba sabani ko ba haka bane wannan ku ayi sabani yawa saboda haka ya kamata mutane su faɗa ka wallahi shari'a ka kora abubakar ka ce ba musulmi wani yin rida ka kora umar kuma ka janyo elizabeth akwai hankali a nan allah ya tsare allah ya tsare imanin to wannan shi ne to kaga sai ya ce illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra sai miji kawai za a yi mara wata hudu da kwana goma akwai malaman da suke cewa idan matar idan kai wa matar ka wasiya cewa in na mutu da Allah ki wata biyar wai suka ce ya halatta ne dalili suka ce saboda wannan bi asali da wai shekara sai yaki kuma wannan wasiya ce wai suka ce ya halatta wai suka ce wannan dine wata kona min kuma ya zaru na azuwa da ya tarabbatna ya fusi ba ita ba wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj suka ce ai wannan aya والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره ta shafe ta saboda haka a wata hudu da kwana goma za a tsaya wannan na ta kace wannan mansuha wasu kuma ce ya in wasiya ce in dai ba a auren shekarar ba a cikin shekarar ya bayar za ta yi matar ta kawai akwai wanda amma kaza waye ba zai yi matar ta wannan wasiya ta karba in ma ya faɗa yana faɗa a gurin za ta bar magana ba za ta ɗauka ba za ta gaya kowa ba mutanen da suke neman ƙaƙale yanzu suna fita cewa yawwa su ne za su yadda su yi ma wata biyar ko shida ai ana ragi sai dai kai ragi kai musu ragi wallahi amma ka ƙara musu tsawon zango ba za su yadda ba to kaga fatawan ba ba ta existing kwata-kwata alaikum salam bari in karasa karatu na tukunna wala nadhila sannan umma ajiya tace annabi ya ce kan mu sa kwalli wala nadayyaba sannan kada mu sa turare wala nalbasa thawban masbuban kada mu sa kayan da aka tira illa thawba asli in ba wani tibabi wanda yake tibabi ne dan yawan ne zane zanen baki aka ka fassara kawai kaya ne ado inda ba mu da wannan thawba asli din wa kad zakata lana inda zuhuri amma annabi ya mara sauki yayin aji shine wanda suke dan tirowa dan kankani akan farkin sai su da bayan an gama al'ada a tashi a gaban saboda karnin al'ada kaɗan alriski ko kwatan kwatin sa idan ka talat idara idan ɗayan mu ta yawan kaminan min ma'idiya daga al'ada fi nubuzatin min kutti azbari ka gani wato cikin wani nubuzatin min kutti azbari shine wato wani dan yanki a nubuza shine a rikida wani dan yanki an gane ko yawa sannan kunti azbarin kuma suka ce nawa'an ma'rufan min al-bukhur wani nau'i ne na na tiraren wuta da suke zawa kamar da mutanen Maiduguri suke kaje in Maiduguri har tirara har tirara al'auran suke yawa to har irin wannan tiraren da za a zo a yi tirare shi ne taba ga muku wani da zauna da shi saboda mubalaga cewa wai ka auri ɗan Maiduguri yace saboda su fitsarin da wakan jinjirare yake ne haba ba wai kan jinjirare yake mun san dai suna da kanshi suna da wannan abubuwan nasu da kanshi amma mubalaga ake yawa wai wallahi fitsarin da wakan jinjirare ke so da haka wannan shine kurti azbarin shine wani nau'i ne na turaren wuta wasu kuma suka ce a'a wai saboda tiroji da suke kan tsora akan farke su ta amma dai wannan magana ta fi karfi gaskiya an bayyana da yau yauwa wani yanki na turaren wuta shi ne kusti azbarin nau'ani kustin din nau'i ne na turaren wuta azbarin din shi ma wani nau'i ne na turare amma yana kama da farki wanda aka kace to wannan shi ne a dunkuri ta ji mai zuwa sai mun shiga kitabun ni'an wa kunna wa kunna me oje to na yi tsallake kenan eh ko da yake karshe karshe ne sannan wa kunna nuna ha'adin ibail jara'i bi ƙara samu a wannan mun kasance ana hana mu bin gawa idan za a kai gawa su fito duhu su biyo da amma a da ne ko har yanzu a wannan fitowa kofar gida kuma ya yi shiganta kai dan fitowa za a yi ba mayafi ba kowa ya ta rusa ihu wasu ma ta rike baki ake magana ba wannan raka gawar har makabarta me hukuncin wannan gabata an hana su ko amma ziyara ba shi kuma da an hana yanzu an bada dama kun bambance ina ka wannan ne dan ku bambance cewa kawai ya dauka wato da raka gawar da kuma zuwa ziyara dade ya an aka ce yanzu da mata za su makabarta ai a samu matsala na'am amma ya halatta kafin zogon ga ya halatta mata su yi wa gawa sallah yanzu a cikin gida amma mun biya wannan an yi mutuwa yanzu ka ba fito da ita su yi mata sallah ya halatta ko bai halatta ba ba ta kai su zauna su yi mafi damu ba ya halatta ko da kake so ka ce akwai wata ne to wai wata ta yi wa mijinta alƙawari wato in ya mutu da ita za a kai hatta sai ita da wato shi zai riga mutuwa da ita za a kai kuma da ya mutu da ita aka kai aka ba nure da ya mutu kuma da ita aka kai shi ne a yi satin da ya wuce nake faɗa a psychologin za ka ji za ka ji za ka ji mata yanzu in ka tayi za ka je da gidanka ka fara cewa za su rika faɗa cewa kada ka ciyar me za mu gada kaza kaza ka gane a psychologin mace cewa namiji ne yake riga mutuwa kuma gaskiya muna riga su mutuwa ko hakan saboda suna ganin da wahala ka je gidan da zaka gama ta gidan ce ta mutu amma zaka je gida biyar ka duk mazan gidan sun mutu to shi za su hararowa cewa kawai duk abin da zaka taba kawai ganin da zaka cinye shi za su ke hararowa cewa da ta zo tana haihuwar maza sai ta je ta ci gida domin kai zaka fara mutuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa yake magana alaikum salam wa ma an saka illa jalal an da tsora yo na'am eh su fito yanzu ba ka hada ba wanda ya hana su idan suna cikin guri koyayye za a yi sallar fili misali to bari ma ba ka amsa ya halatta matan da suka je masallacin juma'a za a yi wa gawa sallah ta bi liman ko bai halatta ba to me a ciki ai ba iskali a nan yawwa to shi kenan kaji a bayan alburka da harami ba a harami gawa ɗari ne kuke wa sallah kuma ba mata da zuwa ke ya halatta fala abubakar yawa zuwa suka ya halatta ya halatta na'am eh ta riga ta fara aikin hajji eh tana saudiya a kammalawa za ta yi ko akwai wata fata malawa na an goka kajiwo wata ni na ga yau ta fata wal abun da na sani shine ba a wato idan an biya mata aikin hajji mutum ya mutu ba ta ba za ta ba yauwa to amma idan tana dan tana cikin yi aka sanar da ita sai ta karanta ai wanda ya zama darura bayan ta gama to bayan ta gama da yanzu za ta fara lissafi kaga ni abin da na sani ta gaba tana fara ne daga ran da mai gida ya mutu an fahimta da kyau ko yauwa daga ran da mai gida ya mutu to amma an ta ƙara sa yanzu kaga tana wasu abubuwa daban yaya ta kabar za ta zama wannan tambayar ni ban taɓa haɗuwa da irin ta ba ban san ta ba eh to sai ta dawo tun da an mata rubuta in ta dawo za ta dora amma wannan ni kai ina da injin sa kai zan wani bincike sosai a kai eh na eh ita ma ta gaba an yi ba dai haka eh ita ma a wancan wannan zai za mu za mu ƙara bincikawa eh na'am haka matan sa biyu ko hudu to haka haka haka dole ta shiga da inda ba wanda ya sani da zahiri za a amfani za a zo a ce ta fita ne daga cikin magada ba wanda ya zai cire ta tana cikin magada amma yanzu tun da ya riga ya kafa shaidu a gabanta kuma ta bi ai ba ta cikin matansa shi ke na ɗauka da batun da kake a ina ne namiji yake idda ko ta kaba ko da yake idda ake cewa namiji yana idda ne da na zika ce mata hudu namiji yana idda a guri daya shine in yana da mata hudu ya saki ta guda daya to me zai kara aure yanzu idda yake ji ba sai ta gaba tare kware kuwa domin yana karo wata ya karo ta biyar sai dai saki uku ne dalakun ba ne amma idan dai saki ɗaya ne to shi ma yanzu ta kaba ya yawon idda yi bai zai ƙara wuri waje ta kama yawwa zan Allah wa alam Allah ya dace da alaikum salam na dab da zai ne sako ta yi kana nan eh ta yi saba wa Allah Allah ya ce kar ta fita ta fita amma tana nan a mai ta gabas wallahu ala yau ka tuno alaji to to bismillah Mm. Mm. ba wani amfani da zai ba ba wani amfani yawwa tsaba yawwa ka ji yalla bai tsaba kinki ne kai ya mutu wani ya aure ta kuma sai an aura ai ai abin da ake fata wata sai da aliyu irin wa'azin da sai da aliyu mutane kenan a wannan wa'azin da yake wa ɗan makabarta eh cewa matarka in ba kai wasa ba ba ka ji maka Allah da dukiyarka idan ba kai wasa ba da kudin da kudin da ka bari za ka bayar makiyinka ya aure ta sai mu ga tajiya wanda ba ka ba miki ji wallahi shi za ta bawa yanzu ta ce yanzu ba kawo da rai ya aure ta Allah ya kyauta kwarai kuwa a cikin gidansa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan kai kuskure Allah ya yi mana muna da kwan ubangiji da suna da kyawawa da tsohon da wata kusa Allah ya biya wa kowa bukatun da na alheri muna da Allah da suna da kyawawa mara da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya waɗanda suka riga mu gidan da ya iyayen mu da malaman mu da kakannin mu Allah ka jika su da gafara masu laifin Allah ka ƙara masu lafiya da su ta kwana kuncin rayuwa da talauci da al'umma ke ba ma da shi Allah ka yaye suna da Allah da suna da kyawawa da tsohon da wata kusa Allah ka zama da kalmar lafiya akwai wani bawan Allah da yake ya sa harkoki a gaba harkoki na filaye da sauran yana roƙon addu'o'in mutane Allah ma wata sarki ya ya shiga lamarinsa sauran yan uwa da suke mana wasiyoyi da addu'a da wanda suka bayyana da waɗanda suka koyi Allah ka sai Allah ka biya mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ka dora ma kan hanya ba daidai waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ma wata sarki ka shiga lamarinsa matasan mu suka dogara da wannan kayan yake kunna Allah ka nuna musu hanya mai yi Allah ka dawo da su ba hanya ai bata ne wannan wallahi da ba kan bata ba ko mutum ya ce ba zai aure wani shi ba ya bane ai ka ba an shiga wani tabin hankali ya samu muna roƙon Allah ya da su hanya mai yi eh yadda muke sa masu aure a gaba da wanda ya zako yanzu yan bai ba na rike musu addu'a waɗanda suka dogara da bai ba za su ba za su aure wani bai ya mai Allah ka ganar da su waɗanda suka ce ba za su komai na rayuwa ba sai bai ya mai Allah ka nuna musu hanya mai yi muna roƙon Allah da juna yana tawawa kofin da madaukaka Allah madaukakin da shi ka shirye da shi Allahumma aminna bi audanina wa aslih haymatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ahí, premio, ahí.